سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ذكر الله في الفاتحة خمسة أسماء Ubangiji ya ambaci sunaye biyar a cikin Fatiha min asma'ihi tabaraka ta'ala a cikin sunayensa shi Allah madaukaki ya kawo alhamdulillahi Allahu ismun Allahu dinna suna ne rabbil alamin rabbu ismun rabbu suna ne arrahmani ismun suna ne arrahimi ismun suna ne maliki yawmiddini ismun suna ne hadha aslul qawaid al khamsi shine asalin shika-shikan musulunci guda biyar. Buniyar Islamu ala kamsin, shahadati Allah ilaha illallahu wa anna Muhammad Rasulullahi wa iqamis salati wa ita'i zakati wa saumi ramadana wa hajjil baiti liman sana ilai sabila. Manzala sallallahu ya ce an gina musulunci akan shika-shikai guda biyar shine shaidawa ba abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'ana la ilaha illallah shine Allah in kace la ilaha illallah da abin da ake so a gane a gane Allah ne wa iqamis salati da zai da sallah ar-rabbu bi ma'ana al-muslihu wal murabbi ma'ana as-sala ar-rabbu dinna rabbil alamin dinna ma'anan sa mai kyautata al'amura ne mai gyara al'amura ne mai saisaita gyaggyara al'amura ne shi ne murabbi mai tarbiyya wa salatul abdi turabbi islamahu sallah kuma ta bawa tana gyara tarbiyyar musuluncin bawa ta tarbiyyantar da musuluncinsa musulunci ya zama mai kyau wata sulihuhu ta gyara masa ita sallah ta gyara masa musuluncinsa warrahamanu siyamun shi kuma arrahama innan da Allah ya faɗa cikin fatiha azumi ne sai ga tumu balagatin fir rahmati shine sai ga na kai matuka a wajen rahama al abdu balaga min rahmatihi bil miskini hatta azaga nafsahu al ju'a allazi yu'anihi al miskinu bi yatasaddaqa alayhi bawa saboda tausayinsa ga talaka ba kowa ne matalauci ba wani haka Allah ya yi shi tun da ya zo duniya bai san ma abin da ake ce masa babu ba to saboda yayi kama da wanda bai da shi to shine sai Allah ya dora masa ya ce masa to ya dandana ya dandana wa kansa nyuwa wanda nyuwan nan ita ce duk wanda bai da shi ita yake gogayya da ita to saboda ya gane ya tasaddaka alaihi saboda yayi kyauta ga wannan miskinin ya taimaka wanda bai da shi wa hadha ruknu siyami wannan shine rukunin azumi warrahimu ruknu zakati rahimu kuma rukuni ne na zakka رحم المسكين فقد له جزء جزءا من ماله وفقد له جزء من من ماله shi miskini an ji tausayinsa ko kuma shi mawadaci ya ji tausayin miskini wanda bai da shi sai ya yanka masa juz'i daga dukiyarsa wa maliki yawmiddini hadha alhajj shi kuma hajji ne kama annan nasa yusharuna fil mahshari min jami'il afaq kama yadda za a tada mutane mabambanta gurare daban-daban wani ya mutu a mahudar rana wani ya mutu a mafaɗar rana wani ya mutu a bangon duniya ta arewa wani ya mutu a bangon duniya ta kudu to gaba ɗaya za a tara su waje ɗaya to haka hajji kuma yake tara mutane a waje ɗaya shine arfa kenan Mm.
ya tuna ila buƙatar wahidatin duk su zo su haɗu a waje ɗaya to kazalika alhajji haka shi ma hajji za a je a haɗu a arfa kowa da kowa kowa bai san inda ɗan uwansa yake ba wani ya taso daga gabashin duniya wani ya taso daga yammacin duniya wani ya taso daga arewacin duniya wani ya taso daga kudancin duniya yuqaddaru fi awwalil fatihati farkon fatiha kuma ana kaddara ulu alhamdulillah Mm.
kushe yabo ko godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai lianna akhir al-fatiha nazala min kalam al-abd domin karshen fatiha ya sauka ne daga maganan bawa a can karshen fatiha aidun maganganun bawa ne sai zalam lam yuqaddar dan ba qaddara qulu ba takunu al-fatiha kana awwaluha min kalam rabbi wa akhiruha min kalam al-abd in ba qaddara qulu ba to sai ya kasance farkon fatiha ya zama magana ubangiji ƙarshen fatiha ko maganan bawa to shi yasa tunda dai bawa ne shine zai yi aiki da wannan sura shine aka sai a kaddara ulu ku fada kaga ya fara da magana sa kenan ya kare da magana sa Mm.
walamma ahbabna an naqula kull an naqula kulluha min kalamil abdi qaddarna qulu yayin da muke so fatiha nan gaba ɗaya ta zama maganan bawa ne ai ubangiji ya riga ya saukar da surar shi kam Mm.
Eh, amma dai bawa ake so ya faɗi farko ya faɗi ƙarshe Mu- sai muka ƙaddarta muka ƙaddara ulu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka har zuwa idan mustaqim hadha kalamul abdi dab'an min kalamil abdi wannan magana bawa ne adabi an she to alhamdu as-sana'u bil jamil yanzu ne za a fara fasara fatiha din alhamdu as-sana'u bil jamili yabo da kyakkyawa lillahi ya tabbata ga ubangiji rabbil alamin ubangijin halittu gaba daya kullu hamdin wa shukrin lillahi tabaraka ta'ala duk godiya ta zuciya da godiya ta gaba dukkan suna komawa Allah ne tabaraka ta'ala imma sifatuhu wa imma fi'luhu ko sifar wato godiya ta zama sifa ga ubangiji ko ta zama aiki ne daga ubangiji ko kuma ta zama- zama sifa daga bawa ko kuma ta zama aiki daga bawa aqsamul hamdi arba'atun Ah, kashe-kashen godiya guda hudu ne hamdun rabbi lirrabbi akwai godiyar da ubangiji ya yi wa kansa yanzu nan da Allah ya ce alhamdulillahi ai ba wannan ya gaya masa ba shi ya faɗa wa kansa Mm.
wa hamdun rabbi li abdihi sai godiyar da ubangiji yayi wa bawansa sai wa hamdul abdi li rabbi sai godiyar da bawa zai yi wa ubangijinsa wa hamdul abdi li abdin mislihi sai kuma godiyar da bawa zai yi wa bawa dan uwansa kullu kullu hadha lillahi duka godiyar nan wajen Allah take komawa imma sifatuhu ko sifar godiyar ta komawa Allah wa imma fi'luhu ko kuma aikin godiyar ya komawa Allah alhamdulillah darajatul jannati samani Dara- eh, darajojin aljanna guda takwas ne kamar yadda manzo Allah sallama ya faɗa walhamdulillah samaniyatu hurufin alhamdulillah kuma tana da harufa guda takwas man qala alhamdulillah wanda yake alhamdulillah istahaqqa maratibal jinani samani ya cancanci ya samu martabobi na cikin aljanna guda takwas din nan ma'ana aljanna tana da ƙofofi guda takwas idan bawa ya ce alhamdulillahi kamar ya bude duka ƙofofin aljannar rabbil alamina ubangijin talikai shine malikil alamina Allah shine mamallakin halittu alamina din nan jamu alamin jamin alamu ne wal alamu kullu ma siwa Allah tabaaraka wa ta'ala duk abinda ba Allah ba ana ce masa alam halitta kenan جميع مذكرا أما جميع كشي عالمين ج- ج- جمع المذكر سالم ليستغرق الموجودات كلها saboda alam iya shiga da dukkan halitta ta shiga yasa aka ce alamina ba a ce alamati ba arrahmani ubangiji mai rahama mai yawan rahama almun'imi mai ni'imtawa bi jala'ilin ni'ami da ni'imomi masu girma wa zawahiriha bayyanannun ni'imomi arrahimi Allah mai mai rahama ne keɓantacciya almun'imi mai ni'imtawa bi da ga'igin ni'ami da ni'imomi ɓoyayyu wanda ba kowa ne yake ganin su bayan je lahira ba kowa ne yake ganin ni'ima ba sai wanda aka ni'imtawa maliki yawmiddini ko maliki yawmiddini maliki sarkin yawmiddini ranar tashin kiyama ko kuma maliki yawmiddini mamallakin ranar tashin kiyama Mm.
almaliku yawmul jaza'i ko kuma almaliku yawmal jazai Allah shine sarki ranar sakamako almaliku kulla yawmin Allah shine sarki a kullum walakin kullu yawmin yujadu munazi'un yujadu munazi'un munazi'un lillahi fi mulkihi amma kullum aka samu mai jayayya da Allah a cikin mulkinsa fi juz'in min ajza'il alami a wani yanki na duniya wani za a ce wane sarki ne a waje kaza ko wane jagora ne a waje kaza ko wane haki mai kaza ne akwai dai matsayin da wani yake gani kamar shi ma yana da wani abu a nan duniya kenan amma fil qiyamati amma ranar tashin kiyama fala munazi lahu fi mulki ba wanda zai jayayya da Allah a mulkinsa sannan shi kadai ne sarki idza takallama idan Allah yana magana yace limanil mulku al-yawma can kuna da sarakuna kuna da jagorori kuna da gwamnatoci kuna da waye-waye to anan kuma lahira waye yake da mulki yau la yajidu jawaban min ayi insanin ba mai amsawa domin mutanen ma gaba daya lokacin Allah ya shafe su ba wanda ba wanda zai motsa ma tunda ba wanda ya tashi kowa shiru zai yi fa yajibu nafsahu sai Allah ya amsa wa kansa yace lillahi alwahid alqahhar mulki yau na Allah ne shi kadai ko mai rinjaye lamma asna al-abdu ala rabbih yayin da bawa ya gode wa ubangijinsa bi qawlihi da fadin sai yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin istahaqqa mukhadabatahu lallai tunda da ya faɗi waɗannan sifofi ga Allah to ya cancanci yayi magana da Allah wa khadabal hadrata shi yasa sai yayi magana da fadar Allah biƙaunihi da faɗinsa iyaka na abudu da yake alhamdulillahi ya gode wa Allah rabbil alamina ya yabi Allah arrahmanir rahim ya faɗi sifofin Allah maliki yawmiddini ya faɗi girman Allah me ya rage yanzu an ja shi an kira shi zai magana a fadar Allah sai yasa yake cewa Allah iyaka na abudu ma'ana la na abudu illa iyaka ba ma bautawa kowa sai kai ubangiji wa iyyaka nasta'inu la nasta'inu ba ma neman taimako wajen kowa illa bika sai wajen ka kade ya ubangiji idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'in billah lamma asna ala rabbi yayin da bawa ya gode wa ubangijinsa qala lahu sai ubangiji yake gaya masa tunda ya ya gode masa kuma ya nemi taimako a wajensa sai Allah ya ce masa iftarih ala kulli ma shita min al madalibi to ka nemi duk abin da kake so na abin nema qala al-abdu sai bawa yake to ga abin da nake nema ihdina siratal mustaqima ya ubangiji abin da muke nema ka shiryar da mu hanya madaidaiciya shine dalabal hidayata min Allah tabaaraka ta'ala da bawa ya nemi shiriya daga Allah madaukakin sarki ila siratal mustaqim ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici والصراط المستقيم هو صراط الانبياء والمرسلين shi kuma tafarki madaidaici shine hanyar annabawa shine hanyar manzannin Allah qala sai bawa yace irin hanyar da nake so ka shiryar da mu ka shiryar da mu hanya siratal ladzina an'amta alaihim ka shiryar da mu hanyar mutanen da kai musu ni'ima sune al-anbiya'i annabawa ko al-anbiya annabawa fihim man anama Allahu alaihim a cikin su waɗanda Allah ya yi musu ni'ima shi ne Allah yake cewa am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlihi faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima Allah ya ni'imta annabawa ya ba su ni'ima yake cewa su mutane suna hasada ne akan abin da Allah ya ba su na faralarsa ya ba wa annabawa to idan suna yin hasada kawai yahudawa kenan to ai annabi ibrahim Allah ya ba shi littafi ya ba shi annabta ya ba shi mulki mai girma fihim mana nama Allahu alaihim a cikin annabawa kawai da Allah ya ni'imta fa jama'u ya hada musu sai suka hada bainal mulki wan nubuwati annabawa ne kuma sarakuna ne kamar annabi Sulaiman kamar annabi Dawuda mahaifin annabi Sulaiman fihim man imtalahu Allahu bi balaya azimatin a cikin annabawa akwai wanda Allah ya jarrabe shi da jarrabobi manya-manya لو قال دا ياتي صراط الذين اقتلوا او صراط الذين قتلوا او صراط الذين ذبحوا لخاف العبد من هذا دا الله ياتي a cikin littafin sa yace mutu ya nemi shari'a Allah ya shirya da shi irin hanyar mutanen da Allah ya yi musu jarrabawa ko kuma mutanen da Allah ya sa aka kashe su hanyar waɗanda aka kashe ko kuma hanyar waɗanda aka yanka irin su annabi haya to ba wa iya ji haka sai ya ji tsoro zai ji tsoro walakin ta'alifan lil abdi saboda asabar wa bawa hankalinsa ya kwanta watan shi dan lahu a bashin a nishadantar da shi wata diban li kadirihi a sanya zuciyarsa qala sai Allah ya ce siratal ladzina an'amta alaihim eh kace Allah ya shirye ka han ya shirye ku hanyar mutanen da Allah ya yi musu ni'ima laysa kullul anbiya'i mun'aman alaihim ba dukkan annabawa aka yi musu ni'ima irin wannan ba ba'aduhum mubtalan bi ashaddal baraya wasu a cikinsu an jarrabe su jarrabawa mai tsanani minan nabiyina annabawan wasu siddiqin haka siddiqai ma wasu samu hadu da jarrabawa wa shuhada wasu shahidai sun hadu da jarrabawa wa salihin mutanen kirki sun hadu da jarrabawa wa sana ulai rafiqa amma duk wanda yake tare da su dai tafiyarsa ta yi kyau sai Allah ya ce gairil maghdubi alaihim ba wanda aka yi musu ni'ima aka sake musu fishi aka yi fishi da su ba yahudawa kenan warada an rasuli sallallahu alaihi wasallama annahumul yahudu wadanda aka yi musu ni'ima daga baya kuma Allah ya ce yana fishi da su sune yahudawa domin Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sun dawo da fishi akan fishi wal kafirin azabun muhinun wa sabahumul qur'an bi annahu ghadaba alaihim qur'ani ya sifaita cewa su dinnan Allah ya yi fishi da su ne al yahudu yahudawa humul ladzina alimu ولم يعملوا بعلمهم فقد الله عليهم yahudawa su sun yi suna da ilimi Allah ya ba su ilimi ya ba su littattafai ya ba su komai amma suka ki aiki da ilimin su sai Allah ya fice da su wala dallin Allah ya ce to karoki ku roki Allah ya ba ku shiriya amma ba shiriyar batattu ba warada an rasuli sallallahu alaihi wasallama annahumun nasara manzo Allah ya ce abdallina innam batatunna sune nasara an nasara dallu an tariqi ma arafuhu nasara sun bata basu gane hanya ba ma arafu alhaq basu gane gaskiya ba hum jahalatu faqat su jahilai ne hatta ja'alul abd rabban jahilcin su ne yasa bawan Allah suka mai da shi abin bautawa min shi da jahilin saboda tsananin jahilcin su wa hamaqatihim da wautarsu jahilci da wauta ya haɗu musu har suka ɗauki abin da Allah ya halitta maimakon su gane halittar Allah nan ba Allah ba ne sai suka ce a su ne abin bautawa. Amma Yahudu amma su Yahudawa ba wani sani ba ne, faƙar alimu sun sani walakin lam ya'malu bi ilmihim ba su yi aiki da ilimin su ba. Wannan nasara nasara kuma juhalun su ba ta tune kawai faƙat ba sani ba ma. Ghairil maghdubi alaihim wa raddallin amin. Laysa min al-Qur'ani amin din nan ba ta cikin Qur'ani. Innama huwa ɗabi Allah tabaraka ta'ala ko ɗabi Allah tabaraka ta'ala ita kaman tambari ce na Allah ita amin din nan karabi il-maliki allazi yadba'u bihi makatibahu kamar sarki in ya rubuta rubutunsa zai kawo stamp ɗinsa sai ya buga a bayan takardar to wannan ya tabbata daga sarki wane yake to shi kuma ubangiji duk abin da ake yin kace amin kaman ka kawo tambarin Allah ka zuba akan addu'ar ka kana so amsa maka suratul baqara suratul baqara madaniyatu wa haya mi'atani wa kamsun wa tamanuna aya bismillahir rahmanir rahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة مدنية مئتان وخمس أو ست وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه مم.
هدى للمتقين مم.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مم.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله wannan sura suratul baqara ce an saukar da ita a Madina tana da ayoyi ta fi kowace sura ayoyi masu yawa a Qur'ani kuma ta fi kowace sura tsayi a Qur'ani مم.
tana da ayoyi ɗari biyu da tamanin da biyar ko tamanin da shida in ka ɗiga shi a aya akan alif lam mim to ayoyi sun zama ɗari biyu da tamanin da shida مم.
in baka sa aya a wannan alif lam mim din ba sun zama ɗari biyu da tamanin da biyar tana farawa da bismillahir rahmanir rahim alif lam mim wannan kalmomi guda uku Allahu a'lamu bi muradihi Allah shine ya ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan Jibrilu ya zo ya kawo masa aika in ya kawo irin waɗannan harufan in ya karanta harafin annabi ya kace masa je ka kawai na sani alimtu na sani je ka eh ya sa karanta wa- wani harafi ya ce je ka na sani مم.
saboda haka ba sai an fassara manzo Allah ba ya riga ya san to shi kadai ya san abinda Allah ne ya san abinda yake nufi manzo Allah sallama kuma shi ya san abinda aka saukar masa a zalika alkitabu wancanin ka littafi an ce zalika alhali kuma lokacin da aka saukar da bakara yawancin qur'anin ma an saukar da shi domin hatta ayar da take karshen sauka ma tana cikin bakara wata go yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun آه، ذلك الكتاب abin da yasa aka ce zalika مم.
ba a ce hazal kitabu ba a ana girmama littafin ne ishara ce ta ta'azim ta girmamawa ma'ana wancan littafi mai daraja zalikar kitabu مم.
wancan littafi mai daraja ku sani shi ma larai ba fihi babu kwakwanto a cikinsa shi yasa ba a ce laisa fihi raibun ba مم.
Eh, la raiba fihi babu kokonto a cikin littafin kamar sauran littafan da annabawa eh, da Allah ya saukar wa annabawa babu kokonto a cikin su wannan ma littafin babu kokonto a cikin sa hadal kitabu wannan littafi allazi yaqra'uhu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda Muhammad yake karantawa mutane la raiba fihi babu kokonto a cikin sa annahu mun- munazzalun ko munzalun min indillahi abin saukarwa ne daga Allah Allah ne ya saukar da shi tabaraka mai yawan alherori wa ta'ala madaukake laysa fi hadha raibun babu kokoto a cikin wannan littafin wa in shakka abu jahil wa ashbahuhu idan su abu jahil ya kace to ai ga su abu jahil ko sun yi kokoto a cikin littafin da makamantar su sai ce fahum huma qa'u ai su wawaye ne مم.
eh banda wawa ba mai inkarin qur'ani majjani na ko mahaukata ne in ba mahaukaci ba ba wanda zai zai kokoton qur'ani la qula indahum ba su da hankali ne ka anna shakkahum laysa bi shakkin la shakka fihi eh su kokonton su ba koko- ba kokonto bane ma'ana kokonto ne wanda mara amfani kawai ash-shamsu shamsun ita rana rana ce ai wa illa yara hal ama ko da makaho bai ganta ba ba zai ba za a fara cewa rana rana ne ba kuma in ta fito iya so makaho ya ce da akwai rana iya so ya ce babu rana iya so ya ce rana ta daina fitowa ma ai shi ne baya ganin ta ba matsala daga wajen- wajen ta bane a wajensa ne shi yake da matsalar rashin ganin ranan saboda haka wanda bai gane qur'ani ba matsalar sa ce ba matsalar qur'ani bane qur'ani ba shi da matsala مم.
shi wanda bai gane Qur'anin ba shine matsalar daga wajensa ne shi yasa bai gane ba amma wanda yake da hankali uh, mai kyau shi ya gane Qur'ani gaskiya ne wal asalu asalun zuma zuma ne wa illa yaji da mahul maridu ko mara lafiya ya shara da dashi mara lafiya da aka bashi zuma ya ya dandana sai shi kai dashi مم.
to zu- uh, laifin daga wajensa daga zuma ne a'a daga shine مم.
shine ba shi da lafiya ga tunkirul aynu da a shamsu min rabadin مم.
wa yunkirul famu damal ma'i min sagami مم.
yawa ido in ba baya gani zai ce babu rana haka kuma makaho ah, shi makaho kenan Mm.
mara lafiya za a bashi abu mai daɗi mai ɗanɗano sai shi a abin ba shi da daɗi Mm.
ba shi da ɗanɗano Mm.
to matsalar daga kansa ne daga wajensa ne ba daga wajen rana ba ba daga wajen zuma ba مم.
Na'am. To shi ne, saboda haka rana ba ruwanta da makaho ko ya ganta ko bai ganta ba, Mm.
ita fa tana nan, مم.
zuma ba ruwansa ba ruwan zuma tana nan da daɗinta ko marar lafiya ya ce tana da daɗi ko ya ce marar da daɗi wannan matsalarsa ce wal qur'anu la shakka fihi shi qur'ani ba shi da kokonto wa in shakka fihi al majanin wal humaqa'u idan mahaukata da wawaye sun yi kokonto a cikin qur'ani matsalarsa ce ba ba ta qur'ani ba ce li'annahu atabi barahina qur'ani ya zo da hujjoji da dalilai wa hujjojin damin da hujjoji masu karya dukkan mai karyatawa cewa annahu laysa min indi ghairi llahi lalle qur'anin nan ba daga wajen wani Allah yake ba daga Allah yake walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kaseeran da qur'ani ba daga Allah yake ba da an samu sabani da yawa ga littattafai da yake ba daga Allah suke ba wanda suke sai a ce wani ya ce kaza wani kuma ya ce kaza a wani waje ka samu kaulani wani waje ka samu tawilani wani waje ka samu taraddudun wani waje ka samu khilafun wani waje ka samu nazarun duk a littattafai da ma banda qur'ani Qur'ani ko kaulani babu shi kawai magana ɗaya ce daga Allah hudan Qur'ani shari'a ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah hadin Qur'ani mai shirarwa ne lisa'ilina ga masu tafiya littaqwa zuwa ga tsoron Allah hadal kitab wannan littafi yahdi Allah bihi kull man qaddara fil azali annahu sa'iru ila taqwa Allah yana shiryar da duk wanda Allah ya kaddara tun tun tun halittarsa aka kaddara shi cewa zai zama mai tsoron Allah to Allah yana shirya da shi da Qur'ani to ai masu shirya da Qur'ani so ai masu tsoron Allah allazina yu'minuna bil ghaibi to ne wanda suka yi imani da abin da ya boya humul ladina amanu to ne wanda suka yi imani bima gaba anhu abin da basu gani ba suka yadda al ghaibu ghaibani shi gaibi kashi biyu ne ghaibun gaba anka huwa aljannatu wan naru wal malaikatu wal huru wal in wal basu ba wara al basu akwai gaibin da ya buya kai ne baka san shi ba shine aljanna baka taba ganin ta ba wuta lahira baka taba ganin ta ba mala'iku baka taba ganin su ba hurul in baka taba ganin su ba tashin kiyama tunda ba a yi shi ba nan ma mutane ba su gan shi ba abin da yake bayan tashin kiyama ma duk ba san shi ba to wannan kullu haza gaba anka wannan duka koyayye ne baka san shi ba amma wa amanta bihi kai imani da shi wa gaibun gibta anhu ya abdu akwai gaibin da ya da kai ne ka boye ka bar shi ba shine ya boye ba shi yana fili amma kai din kai ne boyayye wa huwa hadratu llahi tabaraka wa ta'ala shine fadar Allah ko hadara Allah a bayyane nake Allah ya ce kansa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu shi a bayyane yake in ka ga mutum ya ɓoya a shi mutumin ne ya ɓoya ba wai fadar Allah ce ta ɓoya ba iya ma gabar ita fadar Allah ba ta ɓoya ba adratun ita tana nan a gabo ilai kamin kulli shayin ta fi kusa da kai akan komai ma wa nanu aqrabu ilayhi min hablil waridi Allah ya ce ya fi kusa da kai akan jijiyar wuyarka wanda in babu ita babu mutum a sai Allah yana nan in ka ga wanda bai gane Allah ba bai a shi ne ya bata amma Allah zai ba ya bata ai na'am in lam tajid ha fa antam ga'ibu lahiya in baka gane fadar Allah ba baka gane halarar Allah ba kai ne boyayye ba fadar ba ce yu'minuna bil ghaibi wanda suke imani da abin da yake boye wa yuqimuna salata suke tsaye da sallah yu'adduna salata kamilatan suke ba da sallah cikakkiya mana yadda aka faɗe ta haka suke yin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake shi ya iya sallah kowa bai iya ba sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga nake yi to kaga sai shi ya san yadda ake wa Allah sallah saboda haka kowa in ya koya daga annabi sallah za ta yi kyau in ko bai koya daga annabi ba to babu sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna wa yunfiquna suna ciyarwa mimma razaqnahum a cikin abin da muka arzuta su وهم ينفقون مما رزقناهم وإنما صورهم الله سنا بعد دوكيا سأشين أبن دا أكا أرض كافو سكن شري سباير نفر الله والذين يؤمنون سنة ما سو إيماني سكا يدى بما أنزل إليك أبن دا أكا سوكر مخا يا رسول الله الذي هو القرآن قرآن نفسي دلشي وما أنزل من قبلك سيء دلى أبن دا أكا سوكر كافين زوانك الإيمان بما أنزل من قبل الرسول لا يفو إلا إذا آمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم idan mutum shi ya yi imani da abin da aka saukar kafin manzo Allah mana ya yarda da littafin annabi Isa ya yarda da littafin annabi Musa littafin annabi Ibrahima annabi Yesu annabi waye duka annabi dawuda duk ya yi da littafin annabawan nan in yace bai yadda da annabi ba to shi babu imani shine imani da abin da aka zo ka kafin manzo Allah sallama a yanzu haka la yanfa ba zai amfani ba illa idza amana sai mai imani ya yadda yayi imani bima unzila ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shine yayi imani da abin da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada da wadancan din wali hadha man amana bi jami'il anbiya'i wa kafara bi nabiyyi zamanihi fa huwa kafirun duk wanda ya yi imani da dukkan annabawa ya yarda da su amma annabin zamanin sa bai yarda da shi ba shi kenan ya zama kafiri ba mumini bane wa kadhalika al-awliya wa haka ma bayin Allah waliyye man amana bi jami'il awliya'i wa kafara bi kamili asrihi fa huwa maqru'an lillahi tabaraka ta'ala duk wanda ya yi da dukkan waliyye duk ya yi da waliyye ne amma yanzu waye ne waliyyi haka wasu ke cewa to wannan ai yanke shi daga hadarar Allah ba zai gane ba tunda bai yarda a zamanin sa akwai waliyai ba kaga wadancan abin ba amfane ji ba tunda sun riga sun wuce al-iman bima unzila qablaka la yanfa'u illa ba'da al-iman bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika imani a imani da abin da aka saukar kafin zuwa manzo Allah sallama ba zai amfani ba sai an yi imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da kuma a hada da imani da abin da aka saukar kafin manzo Allah sallallahu alaihi idan mutum ya yarda da Allah ya yarda da Annabi sallama da Qur'ani da komai amma fa a cikin annabawa bai yarda da annabi ɗaya ba shi ma kafiri ne saboda annabawa ba a ware su gaba ɗayan su na Allah ne wa bil akhirati hum yuqinun yuqinuna sun sakan kance bil akhirati da lahira su su masu tsoron Allah nan su sun yarda da lahira hum yuqinuna bil akhirati sun yarda sun sakan kance akwai lahira ulaika waɗannan da aka sifaita allazina wusifu waɗanda aka sifaita bi tilkal awsafi waɗannan sifofi allati zakarnaha waɗanda muka ambata ala hudan min rabbihim sune masu shari'a wanda suka samu shari'a daga ubangijin su alhidayata sun sa ala alhidayati ala hudan mana alhidayati suna kan shari'a allati dalamna fil fatihati wannan shari'ar da muke nema kullu a cikin fatiha ihdinas siratal mustaqim dinnan وجدها هؤلاء وجنن متانه sun same ta allazina wusifu bi hadhihi al-awsaf waranda aka sifaita da wayannan sifofi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun to wayannan su sune wato suna kan shari'a wa ulaika wayannan humul muflihuna sune masu samun babbar rabo al-maqdu'u wanda aka tabbatar da fawzihim da samun rabon su a lahira bi najatihim da tsira su mana sun tsira minan nari ba za su shiga wuta ba wa dukulihim kuma sun an tabbatar musu da shigan su aljannata aljanna al-mu'abbarata alaihim wanda za a dawamar da ita a gare su futiya suratu ko fata surata ubangiji ya bude wannan sura ta bakara bi arba'i ayatin da ayoyi guda hudu fil mu'minina na mu'minai wa ayatayn ya kawo aya biyu fil kafirina na kafirai wa salasa ashrata ayata ya kawo aya goma sha uku fil munafiqina na munafiqai to ya ya kawo mu'minai suna samu aya hudu wanda muka karanta nan gaba za mu karanta ayoyin kafirai guda biyu innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum allam tunzirum la yu'minun kataba Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum azabun azim wayannan ayoyin kafirai ne daga nan sai a shiga ayoyin munafikai kuma su goma sha uku ne wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin to an bude surar aya hudu ta muminai aya biyu ta kafirai aya sha uku kuma ta munafikai sun da a ibadahu ila wahadaniyati sai Allah ya kira bayinsa zuwa a kadaita shi wal imani bi rasulihi yace kuma ayi imani da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jannati kuma ayi imani da aljanna wan nari ayi imani da wuta akwai aljanna akwai wuta thumma kadaba bani isra'ila sai Allah ya yi magana da bani isra'ila mana Yahudawa da Nasara, fi nasu surati a cikin rabin sura, sun mata bi fikihin dini mana sai ya kawo maganan bani Isra'ila, ya kawo su a cikin wannan sura ta bakara, ya kawo magana su maganganansu su daga ya bani Isra'ila su roni mata yalla sai haramta alaikum wa wa hu bi ahadi u bi ahadikum wa ya farhabun to haka yayi ta magana su har aka kare wannan izu aka shiga izo na biyu wai ga rabbul ladzina amanu qalu amanna har aka je can dai ma aka yi ta magana dai su wayannan su Yahudawa bani Isra'ila to da aka gama can ƙarshe sun ma kaɗa bani Isra'ila fi nasara sun ma ta bi fi dini sai Allah ya kawo maganar shari'a a cikin wannan sura duka shari'ar kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa an wajabta muku kurama idan aka yi kisan kai a rama to ajiye wannan doka ta Allah shi yasa barna ta yi yawa a duniya na'am lokacin da ake hukunci irin shari'a ta musulunci to kaga lokacin duk wanda ya kashe wani wani kace shi za a yi to in mutum ya san in ya kace za a kace shi ai- ai zai hakura da da kisan saboda shi ma kara kace shi to amma da kowa ya gane in ya yi kisa ma ba za a kace shi ba kaga shi kenan kowa ya ga dama wanda ba shi da zuciya mai kyau sai ya kace mutane to sai Allah ya kawo fiqhu dini ma'ana shari'a al-awsaf al-arba'atu fi awwal surati sifofi guda hudu da aka kawo a farkon wannan sura lil khulafa'il arba'ati na halifofin manzo Allah ne guda hudu awwalu ma zikira farko wanda aka fara ambata aka ce hudan lil muttaqina shari'a qur'ani shari'a ne ga masu tsoron Allah wattaqwa sifatu abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ah, tsoron Allah sifar sai na abubakar ne abubakar as-siddiq shine shugaban masu tsoron Allah domin akwai inda Allah ya ambace shi ma yace wasa yujannabu hal arda allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa tingha wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda to aga ga sifofin sai na abubakar ne hadhihi nazala fi abi bakr wannan hudan lil muttaqina innan ta sauka ga abubakar ko kuma wannan wasai jannabu wal aqdarin nan an tabbatar ayar sayyidina abubakar ce ittifaqan duk malamai sun ce ayar sayyidina abubakar ce to tunda Allah ya ce masa adda wanda ya fi tsoron Allah kaga aka ce muttaqina sai shine shugaban su wal imanu bil ghaibi imani da abin da yake boye sifatu umar ibn al-khattab sifa ce ta sayyidina umaru radiyallahu ta'ala anhu يوم أسلم عمر نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر يسلم آه، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين randa sayyidina Umaru ya musulunta rannan ne Allah ya saukar da wata aya Ah, Umaru ya musulunta Allah ya saukar da aya ya kai wannan annabi ubangiji ya ya isan maka da wanda suka bi ka a cikin mu'minai to kaga Allah ya ce mu'minina kaga al-imanu sifatu umara imanu imani sifar sai na umaru ne tunda Allah ya ce masa wa manin tabaka minal mu'minina daga yau Allah ya ishe ka ya isan maka kuma wanda suke ta- wanda yake tare da kai a cikin mu'minai su ma sun isan maka to kaga mu'minina sai na umaru shine shugaban mu'minai wa yuqimuna salata hadhihi sifatu usman radiyallahu ta'ala anhu wannan sifar sai na usmanu ne a- Allah ya faɗa a wata aya ya ce aman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wannan aya duk masu tafsiri sun yadda ta sauka ne ga shi sai na a, Usmanu shine qanitun wanda yake tsaye yake sallah ana al-layli cikin dare sajidan wa qa'iman yana sujjada yana tsayawa yahzaru al-akhirata yana tsaron lahira to wannan aya ta sauka ga sai na Usmanu hadhihi nazala fi Usmana aya sai na Usmanu ce kana ya kumun laila bil qur'ani shi da qur'ani gaba ɗaya ma yake kiyamul lailin sa in zai yi kiyamul laili to kafin gari ya waye ya sauke qur'ani wa min ma razaqnahum yunfiquna Ah, suna bada abin da muka arzuta su hadhihi sifatu ali ibn abi talib karrama Allah wajhahu wannan sifar sai na ali ne Allah ya- ya karrama fiskarsa Ah, isa jara nafsahu fi bustani yahudi fi bustani yahudiyyin wa zalla amilan hatta ujira bi arba'ati dirahima tasaddaqa bi dirhamin fil mala'i wa tasaddaqa bi dirhamin sirran wa tasaddaqa bi dirhamin laylan wa tasaddaqa bi dirhamin naharan sai na aliyu ya je ya ba da kansa yayi aiki a wat- gonar wani ba yahude sai yawuni yana aiki sai ba yahude ya ba shi dirhami hudu ma'ana ladan aikinsa kenan bayan eh, bayan ya gama aiki to da ya zo a cikin dirhamai guda hudu da aka bashi dirhami ɗaya sai ya bada shi a cikin jama'a ya bada shi sadaka saboda Allah sai ya yi sadaka da dirhami ɗaya kuma ba wanda ya sani ya yi sadaka da dirhami ɗaya da dare ya yi sadaka da dirhami ɗaya da rana to shi ne al'infaku shiyarwa sifatu aliyu sifar sai na aliyu ne karamar lawajahu wa kullum man ittasawa bi hadhihi sifati duk wanda ya sifatu da waɗannan sifofi da aka faɗa hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون دون يثبت الناس به وهو تحت رايات هؤلاء يوم القيامة za a sashi a ƙarƙashin tutar waɗannan ba sabon manzo Allah guda hudun nan sai na Abubakar sai na Umaru sai na Usman sai na Aliyu radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wal infaqu yazidu fi mali al-abdi wa la yaqutu minhu bayarwa ciyarwa ko bayarwa baya rage dukiyar bawa ƙara ma dukiyar yake yana ƙara dukiyar bawa ba zai rage ta ba in ka ce za ka yi kyauta kyautar nan ba za ta za dukiyarka ta ƙare ba sai dai ma ta ƙaru mara la'ashan sun illa wa wabi jambata ya hamala kani a hadu ma ya ƙulu allahu ma'adi mumfiƙan kalafan wal akaru ya ƙulu allahu ma'adi mumfiƙan talafan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace kullum in rana za ta fito za ta fito da mala'iku guda biyu ne wannan yana gefen da sanan wannan yana gefen da sanan wannan mala'ika abin da yake cewa duk wanda yake bayarwa Allah ka yi ta bashi Allah ka bawa mai bayarwa Allah duk wanda ya rike shi ba zai bayar ba Allah ka halaka dukiyarsa to ko wani ne wannan addu'a ai Allah zai karba balle addu'ar mala'ika saka mala'iku suke yi guda biyu ne kullum fitowar rana sai sun yi wannan addu'a to kaga kuma wanda ake masa addu'a cewa Allah ya ƙara dukiyarsa Allah ya yi ta bashi ai dukiyar ba za ta ƙare ba wanda ake masa addu'a Allah ya halaka dukiyar kuma tun da bakin mala'ika ne ai Allah zai karba wata dukiya za ta halaka yuhuka anna abdan min ibadillahi lalama min nabiyyin min al-anbiya ay yad'u Allah lahu ay yajida rizqan wasi'an ana hikayar wani bawan Allah a cikin bayin Allah ya nemi wani annabi a cikin annabawan bane annabawa ma'ana yayi zamani da annabinsa sai yake roƙon annabin ya cewa annabin ka roƙa mini Allah mana ya bani arziki mai yawa fada annabiyu sallallahu alaihi wasallama wannan annabin sai ya sai shi kuma ya roƙi Allah Allah tabaraka ta'ala ya roƙi Allah fa sajaba Allah du'aahu sai Allah ya amsa wa annabi addu'ar yace zan arzuta shi tunda har ka roƙa masa zan bashi dukiya wa qala lahu sai yace akhbir abdi anni qadaitu umrahu nisfaini nisfan yakunu faqiran wa nisfan yakunu ganiyan yaktaru ayyuhuma abda abda'u lahu ka faɗa masa abin da ya rage a rayuwarsa in ji Allah ka gaya wannan bawa wanda ya roƙi arziki ka ce masa na riga na sa rayuwarsa na kasa ta kashi biyu kashi ɗaya zai arziki ne kashi ɗaya kuma zai talauci ne to yanzu sai ya faɗi wanne yake so a fara masa da shi a fara masa da arzikin daga baya talauce ko a fara masa da talaucin in yayi rabi ya samu arzikin ya mutu da arzikin ya faɗa ya roƙa ka ya zaɓa wada azalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula sai wannan annabin da aka da aka ce masa yi addu'a sai ya kira mutumin fa akbara ya ce masa ga abin da Allah ya ce mini Allah ya ce ya ba ya baka a cikin rayuwar ka rabi kana da shi za ka yi dukiya rabi kuma sadaka ne za ka talaushe to wai ka zaɓa ka zaɓi da wanne za ka fara wata wara zauje da wasu ya je shawarci matarsa ya ce ga abin da aka gaya masa yanzu wanne ne ya kamata su roƙa mana su zaɓa a cikin biyun nan su fara da talaucin in aka yi rabin rayuwa su samu arziki ko su fara da arziki in an zai rabin rayuwa su samu su shika da da talauci fagalar lahu sai mata ta ce masa fagalar kai mata ta ce kullahu ya tika rizqul wasu al'ana ka ce a kawo maka dukiyar yanzu yanzu ya kamata ka yi arziki sai ya ce masa قال لها الرجل في مكمي يسوى ما تتعفى شيكي الفقر بعد الغنى صعب جدا bayan mutum ya saba da dukiya ya saba da walwala yanzu ya talauce ya dawo matsiyaci fa ya fi muni yana da wahala fa qala Allah ta ce la tu khalifni karka saba mini kai dai ulubin gina al'ana faqat ka je ka ce kawai a baka dukiyar yanzu wa sallu zalika annabi sallallahu alaihi wasallama sai zo wajen annabin nasa wa ƙara yau sai cewa annabin ya tunna ni gina al'ana dukiyar ta zo yanzu fa ta wani gina Allah kuma sai sako musu dukiyar wa ƙara lahun mar'atu bayan dukiya ta zo sai matar ta ce masa idza idza khutta thawban li nafsika wa tasaddaq bi thawbin ala miskinin idan kai riga ka dinka wa kanka riga ko min tsadarta ko min kinta ka nemi irin ka je ka ba wa wani talaka ka ba ta sadaka wai zai tarai tara a maka idan ka sayi abincin da za mu ci a gida fashtar mislahu ka sayi irinsa sadakatan ka je ka ba da sadaka ala miskini ka je ka nemi wani wanda bai da shi ka bashi wai za ba nesa daran tun da akwai dukiya ai ba gida ɗaya za a gina ba za a ta gina gidaje ne to duk gidan da ka gina fa ji almisla ha sadaqata lil fuqara ka gina wani gidan kuma ka nemi wani wanda bai da shi ka ce ka mallaka masa gidan wai zai ta raita dabbatan idan ka sayi dabba in kamar yanzu ne sai a ce mota to ka sayi irin ta kazalika ka je ka ba wanda bai da shi kullu ma fa'alta duk abin da kai if'al mislahu lil masakini kai irin ta ka ba wanda ba su da shi haka da haka za ka yi rayuwa fasara ya amalu bi haza sai ta haka haka yake yadda matarsa ta bashi shawara haka yake kai waya zadu ma inda wasai dukiya sai ta garuwa hatta madanisu umrihi rabin rayuwarsa ya zo ya wuce dukiya ba ta kare ba aw hallahu ila nabi sai Allah ya yi wa wannan annabi wahayi yace masa inni gadaitu umra fulanin nisfahu miskinan wane na kare rayuwarsa rabin rayuwarsa saboda nashi zai zama na raba rayuwarsa kashe biyu kashe ɗaya zai zama talaka wa nisfahu ganiyun ganiyan kai wa nisfahu ganiyan rabisa kuma nace zai zama mawadaci walakin wajadtu shakiran abin da yasa ban talauta shi ba yanzu ne ya kamata in talauta shi yanzu lokacin wadatar ya ƙare lokacin talaucin ne yanzu ya shiga amma abin da yasa ban talauta shi ba wajadtu shakiran na same shi mai godiya ne abinda na bashin yana ta bawa mutane yana ta bawa wanda ba su da shi to wannan faka da ita umrahu kullahu ganiyan saboda haka kawai sai na rubuta masa kawai ya karasa rayuwar a cikin dukiya a cikin wadatan kawai ya wadata la yaftakiru abadan kar yayi talaushi shikenan na shirin talaushin tunda har yayi dabara yayi wayo abinda ya bani ajiya to zan mayar masa to haka Allah yayi masa fali haza saboda haka al infaqu la yanqusu min ar-rizqi bayarwa baya rage arziki ya qulu rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama yana cewa la kulli salama min inni adama kullu yawmin sadaqatun eh dukkan dan adam a kullu yana da sadaka da zai bayar wal insanu fihi min al mafasil adadu ayami sanati 365 juz'an dan adam yana da gabobi wanda Allah ya halitta jikin dan adam gaba 300 da sittin da biyar adadin kwanakin shekara to Allah ya yi wa dukkan ɗan adam kowane ɗan adam yana da gaɓoɓi wanda Allah ya yi masa da ɓoyayyu da bayyanannu Allah ya yi masa gaba gaba gaba guda ɗari uku da sittin da biyar kullu juz'in min hadhihi al-ajza'i yajibu alayka an tukhrija lahu sadaqatan kullu yawmin kowace gaba tana buƙatar in gari ya waye ka bayar mata sadakarta ka ba da wannan wannan na ba da shi saboda gaba ta kaza wannan na bada shi saboda gaba ta kaza qalu suka ce ya rasulullah man yadiku haza wa zai iya dukkan gabobin nan kullum sai ya bada abin da ya kai 365 qala sai ce amrun bi ma'rufin sadaqatun mutum yayi umarni da aikata mai kyau yayi sadaka wa salatu rakatayn sadaqatun idan mutum yayi sallah raka'a biyu sadaka ce wata sa'ama akika fi hajatihi gudiya aulam kunga sadaqatun ka shiga cikin lamarin dan uwanka yana da wata bukata ka shiga kai kokarin ka iya kokarin ka in yaso bukata ta biya ko ba ta biya ba kai sadaka wai karu sururi shigar da farin ciki a cikin zukatan mutane kowa ka faranta masa rai mutum ya haru da kai kawai yana cikin bakin ciki yana cikin damuwa ya fara gaya maka damuwarsa ka gaya masa kalmomi masu daɗi hankalinsa ya natsu wannan damuwar ya daina jinta shi ma sadaka ne kullu hadhihi sadaqatun duk wannan sadaka mutu yake yi yutammimu Allahu biha tilka sadaqati da waɗannan din Allah yake cika sadakokin gabobin mutum na'am a shine sai ya kawo salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim da kuma salatul fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir lak bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sai ce nas'alu Allah tabaaraka wa ta'ala muna roƙon Allah an yarzuqana wa iyyakum ya arzuta mu gaba ɗaya da mu da ku fahama hazal kitabi mu fahimci littafin Allah nan wal amala bihi kuma Allah ya arzuta mu yi aiki da littafin Allah amin wa yi tammima lana hadha al amala Allah ya shika mana sadakokin da Allah yake bukata mu yi din kamar ta da hulana bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya shika mana wa ya- muka fara karatun Allah ya samu mu sauke lafiya amin wa an yaktubana fi diwani sa'adati Allah ya rubuta mu a cikin ah, littafin arziki in Allah ya rubuta ka littafin arziki fi dunya wal akhirah duniya da lahira to ka zama mai arziki Ah, na'am sai in na'am lokaci to alhamdulillah Allah shi innal ladzina kafaru na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na'am tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu idan ana bin mutum azumin watan ramadan shin zai iya biyan wannan azumi da ake binsa a ranakun da ake yin azumi na nafila wa- ranakun da aka sunanta yin azumi kamar ranar arfa da kuma goman farko na watan zulhijja kamar kuma ranakun litinin da alhamis sannan bayan ya yi wannan azumi da niyan biyan azuminsa na watan ramadan kuma ya amfana da ladan wannan azumomi na sunna ɗin?
to sai kuwa na'am eh mutum yana bin sa eh, azumi kuma sai ya dace da ranar da in aka yi azumi ana samun lada Mm.
to idan mutum yayi ya biya azumin sa wanda ake bin sa sannan ladar da ake bayarwa ai yayi azumi wannan ranar Mm, misali ranar arfa mm, mutum sai ya azumce ta mm, ko kuma goma na zulhijja Mm.
sai ya azumce su a tunda ya ya azumce su ai dama duk wanda ya azumce su dama yana da wannan ladan mm, zai samu ladan azumin wannan eh, kwanaki guda goma Mm.
sannan kuma in ya yi niyyar biyan azumin sa na ramadan kuma ya biya na'am wannan ba wanda Na'am. Na'am. Sai tambayar sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta mace ta bi sallar juma'a daga ɗakin mijinta.
eh mace za ta iya bin sallar juma'a daga rakin mijinta Na'am.
ya halatta Mm.
eh wannan sabani ne na cikin masaba ma masabar imam malik ne Mm.
fa'idatul kulfi da nasa tazharu fil abdi in amma wa man yusafiru fi jum'ati yamna ibn al-qasimi sihhataha la zai tiba min tantami la shabas sihhatu qala al-awwal ma uyyana alayhi ma tanafulu wa shabun wajibatun binaa ala wujubil kulli ibtida'a wa masabul jumhuri hakm wahidi ghayr muayyanin fa khudh bi shahid Mm.
saboda haka ranar juma'a in juma'a in aka wayi gari juma'a Mm.
malamai wasu sun ce a rannan juma'a kawai aka wajabta Mm.
saboda haka kowa juma'a zai yi Mm.
wanda yake da laruri rashin yin juma'a kamar mace kamar bawa kamar matafiyi to shikenan ko bai yi ba dai ba ko ba ba shi da laifi Mm.
amma dai juma'a aka wajabta aka wasu suka ce saboda haka in- in suka yi eh, azhar za ta isa musu juma'a Mm.
wasu ko suka ce a ai, azhar ne aka wajabta ran nan juma'a kuma ana yin ta ta maiwa azhar ne wasu ko suka ce a an dai wajabta rana ɗaya wa an wajabta kai wa- farilla ɗaya amma ba a sani ba ta juma'a aka wajabta ko ta azhar saboda haka duk wanda mutum yayi zai isa wa ɗaya to ala kulli halin mutum in mace za ta iya bin juma'a tunda dama in ta ɗauki maganar kuma duka wa- masa maganar mutum biyu ne ibnul qasim ne shi yace ba za a bi juma'a ba sai ka shiga masallaci ashabu kuma yace duk inda kake zaka bi juma'a Mm.
kamar sauran salloli dukkan su kuma almajiran imam malikin eh dukkan su kuma maganar imam malikin suke fassarawa saboda haka don mace ta bi juma'a juma'a ta tayi ba komai Na'am, na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu ya ake fidda zakan hannun jari, musamman ma ga waɗanda wadda yake da hanayen jarin a wurare daban-daban.
to eh zakan hannun jari ai kudi ne Mm, tunda ya san abin da ya mallaka mm, ai shikenan ba kudi ne suke juyawa ba mm, to kuma ai mutum ya san shi dai abin da yake nasa mm, ai iya abin da ya mallaka mm, mana ya san hannayen jarinsa ko su nawa ne mm, ya san kuma kowane hannun jari abin da ya kunsa mana abin da yake da shi da abin da yake kawowa mm, to saboda kai lokacin zakansa yayi Mm.
shi kawai ya kaddara yana da kuɗi mm, kuɗin sun kai kaza mm, saboda haka yanzu yayi niyyan zai cirewa kuɗin sa zakka ne mm, saboda haka kuɗin da suke hannunsa da su zai cirewa hannayen hannayen jari mm.
eh haka zai yi kawai shikenan Na'am, sai tambayar mu ta ƙarshe ne tambayar yana cewa ya shehu muna neman ƙarin bayani akan yadda kashe-kashen aure yake akan wasu kamar an ce wasu aure wajibi ne a gare su wasu kuma makaruhi ne a gare su wasu kuma an ce haramun ne ma shi auren a gare su Eto, na'am.
na'am Wato shi aure asalinsa sunna ne.
na'am Manzo Allah ne ya sunnanta shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an nikahu sunnati famar rangi ba an sunnati fa laysa minni.
mm, Aure sunna sunna ta ce duk wanda ya ki sunna ta ba ma tare.
mm, To wannan hadisi ne.
mm, To malaman fiqh sai suka ce to auren ai yana da sharuɗa.
mm, Sharadin aure na farko dai ya zama in kai auren zaka iya rike shi.
mm, za ka iya riƙe ɗawainiyar auren ɗawainiyar matar da duk abin da shari'a ta ɗora maka akan auren to wannan dole mutum ne wanda zai iya yin auren kuma zai iya riƙe sharuɗan aure Mm.
kaga shi aure suna ne a wajensa mm.
wanda kuma in yayi auren ba zai iya riƙe sharuɗan aure ba sannan kuma in bai yi auren ba ba abin da zai same shi akwai wanda in bai yi aure ba ba shi ba shi da matsala Mm, don bai yi aure ba zai iya rayuwarsa to amma bai samu ladan auren ba mm, amma shi aure ba- ya zama mustahabbi a wajensa mm, in yana so yayi in yana so kar yayi mm, wanda kuma ya san eh, ba zai iya wa- ba zai iya haƙura ba ma'ana in dai bai yi aure ba zai shiga wata hanya to shi aure ya zama wajibi a wajensa Na'am.
dole sai yi aure saboda in bai aure ba zai rasa addinin nasa Mm, zai shiga wasu hanyoyi wanda har ma in ba sa'a yi ba ya dawo mai sabon Allah mm, To, haka idan kuma haka dai suke, mm, kowa idan kuma mutum ya san in yayi- yana da halin auren, kuma in yayi auren ba zai iya riƙe sharuɗan auren ba. Sunan ma auren bai zama dole a kansa ba.
mm, Saboda ba mamaki ya auri matar ya zo garin riƙe haƙoƙinta da haƙoƙin auren ya zo ya saɓa wa haƙoƙin auren. Iya saɓa wa haƙoƙin auren kuma kaga ya ɓata aurensa.
mm, To kaga shi ya haƙura bai yi auren ba ya fi masa.
mm, Eh, kowa wannan yanayin mutane ne mm, Eh, mutumin ne za a duba mai auren na farko yana da yadda zai yi auren in yayi auren kuma akwai yadda zai rike auren Mm.
bayan rike aure kuma zai iya haƙuri ne ko ba aure zai iya zama mm, ba sabon Allah mm, to in zai iya shikenan yayi auren sa ba ba ba sai ya aure ba Mm.
in ko ba zai iya ba ya san sai ya saba wa Allah to ko mutanen musulmai su haɗa masa yayi auren mm, saboda ya tsira daga ah, matsala ta faɗawa wata hanya mm, yawa shi kuma rike aure kuma dama an sani ai shi ne zai shiyar shi zai shayar shi zai sa mata inda za ta zauna har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba za ka iya rike ya ba ma'ana hur- hurra ka je ka auri baiwa Mm.
baiwa kai baiwar wani ce mm, shi zai wancan mai ita shi zai shiyar da ita mm, in baiwa ne ku yanga ce in ka aure ta ba kai za ka shiyar da ita ba ba kai za ka nema mata inda za ta zauna ba mai ita shine zai nema mata abinci shine zai mata sutura shine zai sama mata inda za ta zauna kai dai mijinta ne kawai mm, amma ka sani ƴaƴanka ba ƴaƴanka ba ne in duk ƴaƴan da ka ka haifa Na'am.
na wancan ne wanda Yeah.
yake riƙe da ɗawainiyar taka Na'am.
shi ku- ƴaƴanka ko bayinsa ne Na'am.
saboda haka duk wanda ka haifa kamar dabba Mm, duk wanda ka haifa ka mayar masa so, ya je ka bautarwa mm, kai dai auren ne kawai naka mana mata ce kawai taka kai amfani da ita in ta haifu ko dan ba naka bane shine auren ku yanga na'am.
yawa to to haka dai auren rake suke a tagaice Na'am.
Mm, A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da kuma buƙatunsu mabambanta kowa ya sa niyyarsa Allah ya biya mana buƙatunmu baki daya.
Allah ya biya bukatun mu gaba Amin.
daya Amin.
Allah ya biya bukatun masu bukata Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya ya ba mu kwanciyar hankali Amin.
wannan fitintinu da tsadace-tsadace na rayuwa Allah ya ɗauke mana su Amin.
dukkan ƙasashen musulmi Allah ya ɗauke mana Amin.
Allah ya ɗauke su Allah ya ɗauke. Allah Amin.
ya kawo mana zaman lafiya.
Amin.
Allah ya kawo mana kwanciyar hankali.
Amin.
Allah ya kawo wadata.
Amin.
Allah ya wadata kowa.
Amin.
Barka wannan wata kada watan nan ya ƙare Allah- wani bai bai wadata ba.
Amin.
Allah ya wadata mu yadda za mu rayu.
Amin.
Mu samu mu rayu da addinin mu.
Amin.
Gyara addinin mu. Mu Amin.
bi Allah.
Amin.
Allah ya ba mu dama yadda za mu bi shi.
Amin.
Allah ya ba mu dama yadda za mu bi shi.
Amin.
Allah ya wadata kowa ya samu yadda zai rayu rayuwa mai kyau.
Amin.
yadda zai bauta wa Allah a cikin sauki amin a cikin walwala Amin.
albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
duk bukatun mu Allah biya su Amin.
marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu amin lafiya Allah ya kara musu lafiya Amin.
mata masu masu haihuwa Allah ya ba su Allah ya sa su haihu lafiya Amin.
wanda suka haihu Allah ya raya musu Amin.
Allah ya rike musu amin Ah, ma- masu neman aure Allah ya ba su dama su yi amin wanda ba su samu yi dama yi ba wanda suke da- suke- suka yi aure Na'am.
Allah ya rike musu Amin.
albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amin albarka wannan wata mai albarka Amin.
albarka wannan littafi da ake karantawa amin alqur'ani amin ربنا هب لنا من ازواجنا آمين.
وذرياتنا قرة اعين آمين.
واجعلنا للمتقين اماما amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين.
الآخرة حسنة وقنا عذاب amin النار amin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amin صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين amin الحمد لله
alhamdulillah